أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ينزاك من درن شابيو قوات جمال الآخرة هجرا من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقمك زوا مدينة na da shekarar 1443 daidai wanda daidai da 14 ga watan 1 shekara ta 2022 wannan kuma insha Allah shine kaset na goma sha ɗaya cikin jerin giyan karatuka da muke gabatarwa cikin wani littafi na mai albarka littafin radis salihina na imamun nawi rahimahullahu ta'ala kuma taken karatun shine karatun hadithi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi Allah ka azta mu karatun hadisan manzanka da amfanuwa da su duniyar kiyama idan ba manta ba cikin kitabu babul ikhlas a inda makon da ya gabata muka jin hadisin manzan Allah sassanar kwadaitar da muniya idan muka tashi fita sallah muka cewa duk taku ɗaya da za mu yi za mu samu ɗagon daraja da kakkaɓewa zunubi da dai falar da ta ƙunsa na wannan hadisi ɗin to za mu tashi hadisi na goma sha ɗaya ne a babin ana wani suka ɗin inda malici wani abin abbas عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة rawahu muttafaqun alayh maliki cewa an abil abbas an samu daga abul abbas abdullahi bin abbas wanda shine abdullah dan abbas ibnu abdul mutallab dan gira abdul mutallab radiyallahu anhuma Allah kara masa yarda ar rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga manzon Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi fi ma yarwi arrabihi cikin irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke ruwaitowa daga ubangijinsa wato irin abin da aka fi da suna hadithul qudsi al hadithul qudsi sai ce kale ce inna Allah kataba al hasanati was sayiat Allah rubuta kyawawan ayyuka da muyagun ayyuka ma'ana tun Allahul mahfuz kyawun ayyuka a rubuce suke munanan ayyuka a rubuce suke kuma kowane da sakamakonsa sun mabayyana zalika sannan allah maɗaukacin sarki bai ba abin arba ba ya bayyana haka ga mutane faman hama bi hasanatin dole himmantu da wani kyakkyawan aiki ya yunƙura zai wani aiki nagar a zuciyarsa falam ya amalha sai bai aikata wannan aikin da yunƙura ba ko don gajiyawa ko rashin samun dama ko don wata kasala kataba Allahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamila Allah madaukakin sarki sai ya rubuta wannan niyya tashi a wajensa ya rubuta mai kyakkyawan aiki kuma cikakke ba ta da rage ba wa in hamma biha idan kuma bawa ya himmantu ya dauki azama da wannan biha aibil hasana da wannan kyakkyan aiki din fa'amilaha kuma ya aikata abin da yi himmanci din kataba Allahu ashara hasanat sai Allah ya rubuta masa kyawawan aika guda goma akan wannan aiki dai guda ɗaya ila saba'ami'a da'if zuwa ninki ɗari bakwai kai ila adafin kathira zuwa ga ninke-ninke masu yawa sama da ɗari bakwai ɗin kenan gwargwadon niyyar kowa kenan ƙarfin niyya da ƙarfin ikhlasi wani hamma bi sayyi'atin idan mutum ya himmantu da mummunan aiki guda a aiki falam ya amalha sai bai aikata mummunan aikin ba saboda ko gajiya ko wani rashin samun dama ko kuma dai ya zama an mai wa'azi ya ji tsoron Allah ya fasa to ka taba Allah inda hasantan kamila sai Allah rubuta masa kyakkyawan aiki guda ɗaya ina fatan fahimta wannan akwai bayani na jin ya gabata a makon da ya gabata yau idan mutum ya niyya mummunan aiki sai zama an mar wa'azi sai ya fasa ko kuma nan da nan sai a ba wa'adi aka yi masa ya fasa ba shi ne da kan shi yau azantu ina fatan fanta gane mummuna aiki ne sai ya fasa wannan aiki din muka cewa za a rubuta mai kyakkyawan lada akan wannan kyakkyawan aiki guda ɗaya amma in dai a cikin zuciyar shi yana nan da niyyar aikata mummuna aikin dama ce bai samu ba to za a rubuta mai mai muka ce zunubi in za ku tuna makanta idan taƙal musulmani bisaifai hima falƙatil walmakatul finar ƙalu hadar ƙatil ya rasu lafa ma ba lalmakatul ƙala ina harisun alaƙatul sahibihi wani hirs almustamir ni da kita a zuci ta mummuna aiki sa za ka kai shi wuta haka na wajen idan mutum ya fasa mummuna aiki ne saboda tsoron allah ko don yawo azantu ina fatan fahimta za rubuta masa lada amma idan dole ce ta hana shi amma aniyar shi in ya samu dama zai yi amma bai samu damar yayi ba to yana nan da wannan zunubi din ba za a ba rubuta mai kyakkyawan aiki guda ɗaya ba jama'a sun gane bambancin aiko Allah samu dace wayan hamma biha idan wannan mutum mai himmantu da mummunan aiki fa amila ya aikata mummunan aikin kuma kataba Allahu atan wahida sai Allah rubuta mai mummuna guda daya ba guda goma ba kun ga wancan da mutum ya nufi kyakkyawan aiki ya aikata aka ci rubuta mai hasanat ashar hasanat kyawawa guda goma shi kuma nan ya yi nufin mummunan aiki kuma ya aikata aka ce sai a wahida wannan iyakar adalci na Allah maɗaukacin sarki kenan don an fahimci wani abin ku amma duk da wannan ɗaiɗaiɗin kuma har ta zo ta rinjaye wancan mai goma goma kuma kaga lalacewa ta kai iyaka kenan Allah shi kiyaye wannan hadisi dai yana karanta da mu kenan kyakkyawar niyya ita ma ina fatan fahimci wannan abun sannan yana nuna mana bambanci a ita niyyar ma dan annabi ya ce za a rubuta mutum idan mutum nufin kyakkyawan aiki za a rubuta mai kyawawa guda goma zuwa ɗari bakwai zuwa ninkin ba ninkin to kan ga gaba goma aka yi ɗari bakwai aka yi ninkin ba ninkin da Allah kaɗai sani to me ke bambantawa shi ne gwargwadon ikhlasi da ke kyawo ana da ke zukatan mutane ina fatan fahimta wani ikhlasinsa ya ka a bashi lada goma kyakkyawa goma wani a bashi ɗari bakwai wani kuma a ninninka masa jama kun fahimci wani abu kai ne kai ne barka je ka fito ka zo ka yi alwala ka ɗau ƙur'ani ka karanta kun fahimta hal hadi ya sana na'am hasanatin ko kyakkyawan aiki ne za ka yi alwala ka tsarki ka karanta qur'ani sai aka kira ka wanda Allah zo mu juje ka ka abin nan ko ga wancin niki can zaka ko wani abu sai baka samu kai ba ina fatan fahimta to za rubuta maka hasana kamila saboda niyya kawai da kai kai ne yau juma'a zaka zace wata gaggonka ko innaka ko wani mara lafiya sai mai wa shaudi ya dauke ka ko wani abu haka baka samu ka aikata ba a nan maza a rubuta maka mene ladan kyakkyawa kun bayanta ko idan kuma ka cire ka nufi za ka yi wata sadaka kai duk aiki alkhairin kai niya baka samu ka yi ba ko dai lalaci ko mene ne in dai akwai aniyar za ka yi din to za a rubuta maka wannan kyakkyawan aiki din Allah samu dace wannan shine wannan hadisi din insha Allah ta'ala wanda ke mana bayanin muhimmancin niyya insha Allah ta'ala wani abi abdurrahman mun ce dama ban ga dogon sharhi ba ko wani abi abdurrahman abdullahi bin umar bin khattab radiyallahu anhuma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu in talaqa thalathatu nafarin ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا فانحدر الصخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فانا ابي طلب الشجر يوما فلم ارح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت ان اوقظهما وان ابك قبلهما اهلا او مالا فلبثت والقدح على يدي انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية تضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه قال الآخر اللهم إنه كان لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب رجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى علمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أد إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فساقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون متفق عليه malatu an abi abdurrahman daga baban abdurrahman abdullahi bin umar ibn khattab abdullahi dan umar dan khattab Allah ƙara masa yarda kale ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul naji manzon Allah tsira da minta Allah tabbata gare shi yana cewa in talaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum wasu jama'a na mutum uku sun juya sun tafi cikin waɗanda suka zo kafin ku yana nufin banu isra'ila kenan mana in talaka sun tafi hanya sun kama hanya ina fatan fahimta su uku suna tafiya sai ake cewa nafar jama'a daga uku wanda bai kai zuwa goma ba hatta awahumul mabit ila gari suna tafiya sai kwana bacci ya tara soje daya a cikin wani kogo gar shine kogo a dake cikin duwatsu haka awahum mabitu makwanci bacci ya hada su a waje daya fan hadarat sakharatu min aljabal sun shiga sai wani falalan dutse gangaro shine in hadara ya gangaro daga saman dutse din fasaddat alaihimul gar sai dode masu wannan kofar kogon da suke shiga ciki faqalu sai suka ce innahu la yunjikum min hadhihi sakhara to fa yadda lamarin ke ba abin da zai tserar da ku daga wannan falalan dutse din illa an ta da Allah bi salih a'malikum sai dai ku roki Allah madaukakin sarki da kyawawan ayyukan ku shi Allah da kanshi sai ya bude muku wannan kogo din jama'an fahimta wannan yana cewa wayannan mutane wani iri musulmai ne kenan sannan mu'mini ne sannan da alama mutane masu kirki tun daga shi har sun samu ilimin aqida cewa a roƙi Allah da ayyukan da mutum yake na ibada jama'an fanci wani abin ko qala rajulun minhum sai suka ittifaki akan haka wani daga cin sai ce Allahumma kana li abwani shaykhani kabirani ya Allah madaukakin sarki ya kasance Allah ka sani ya kasance ina da iyaye guda biyu shaykhani watawa kabirani wanda sun girma wa kuntu la agbiqu qablakuma ahlan wala malan na kasance bana ciyar asalin gabuk shine abin sha nono da ake sha da yammaci ko da daddare ina fatan fahimta nono da ake sha da shi ake ce gabo to la agabi uba na shayar da ahlan iyalaina wala malan ko kuma dukiyata nika ce za a shayar da dukiya nono yana nufin suwa kenan bayi don dukiya ce to ba na fifita su akan iyal mahaifana la agabi qabla kuma kafin iyayena ba na shayar da wani dukiya ce ko ‘ya'yana da matana ba zan ba su ba sai na fara ba iyayena wannan ke na ce akan cewa a wajen ciyarwa yana gabatar da iyayensa ne fiye da saman duk wani mutum da kuma duk wani abu da ke da shi da dukiya ya ce fana abi ɗalabin shajar yauman wata rana sai neman abincin dabbobi nesa da ni na a ai ba'u da bi ko ab'adani kun fahimta shine sai neman abincin dabbobi tunda makiyayi ne ya zama ya sa ne nisan kiwo falam arih alaihima sai ban dawo zuwa gare su ba hatta nama har sai da suke bacci an ce raha ya ruhu rauhatan me kenan arruju'u akhiran nahar fahimtum hada arrawaha yani hada arruju'u آخر النهار والغدوة إيه الخروج أول النهار أليس كذلك shine in aka ce al-gudwa ko gadwa shine fita da farkon yini in an ce rauha au raha ya ruhu shine dawowa ko tafiya ƙarshen yini haka to yace falam arih an fahimta ko ban koma zuwa gare su ba hatta na ma hasil suka yi bacci fahalabtu lahuma gabuqahuma sai na tatso masu nonan su shine halabtu shine ake cewa halib a ce madara ko to halabtu sai na tatso masu nonan su wajadtuhuma na'imaini ina zuwa sai na tadda su alhalin sun yi bacci wa karihtu an uqidahuma sai na kyamacin ta da wayannan iyana kuma suna bacci wa an agbika qablahuma ahlan wa wala kuma sai na kyamaci in saba abin da na saba na kyamaci in shayar da iyalaina ko dukiyata wannan nono falabithtu sai na zauna haka shine fa makaffu kenan wal qadahu alayhi alhalin kofi ko tasar da ta tsoruwan nonon yana hannuna an tadristi kuma ina sauraron farka wasu sai in ba su su sha hatta bari kalba haka ne ko hatta bari kalfajaru ana wannan ina tsaye da nono a hannu ina jira su farka har sai da alfajir yake to a wannan hali din wasibiyati tadagauna inda kadami kananan yara na suna kuka a wajen kafafuwa na suna babu babu babu babu amma bai kula su ba yana jira iyayen su farka sannan ya ba su su sha sannan wai iyayen nashi da matan nashi turka shi wannan aiki ya girmama gaskiya a zahiri yana da uzurin da zai ba 'ya'yan nashi da matan shi da sun bacci ne ko ba haka ba to amma wannan iyakar mubalaga kenan wajen da'a ga iyaye da fifita su akan shi ina fatan fahimta kuma ka ga nan da nan sai mai da shi waliyi yanzu yana daga mai ciya Allah kaza sai ga Allah ya abin lokacin shi ne ta hudubar da muka yi ɗazu mutane suna ganin kamar in sun wa iyayensu biya sun taimake su ne ko sun taimaka wa ƴansu kamar sun taimaki wani a gari ba haka ba ne haƙƙi ne nasu na dole-dole a kanka haƙƙi ne kun gane ba taimako ba ne ba alfarma ba ce dole ne a kanka ba kai kamai ba don kayi masu na fatan kwanci abin sannan kai da za ka tsaya da zaka kai masu ɗin wake da riba suke da riba ko kake da riba kai ke da riba cikin munan duk wanda ya san isa jari a waje kaza yasa naira 100 za ta kuma miliyan 2 a akwai wanda ke sa wannan kudin nashi kowa zai ce sa jari shi a cikin wajen ko ba haka ba to idan ka bautawa iyayenka kai kai hidima gare su jari ne kasa inda kana da hankali kamar maka wada wajen khutba shine kafi karfin makiya kenan kafi karfin ɗan tsubbu kafi karfin duk wani munafiki da argungumi dan kana yi maza sai Allah maka albarka Allah tsare ka Allah buɗa maka kai ma Allah ba mai Allah baka mai maka ko ba ka suke cewa ba to kuma sai Allah ya maka wani abubuwa din duk yadda ka kai da wahalar duniya sai ka ga cewa kai ka tsira ba ce ba za ka sha wahala ba ba ce Allah ba zai jarraba ka ba amma za ga Allah ka mafita a cikin rayuwa da haka wannan hidima da kake yi iyanka wallahi kanka kake yi wa sannan kuma ga aljanna na ba ta fanci wannan abu da haka ya ku yan salafiya muna ƙara kira da babban murya ku sha bamban da yan khalafiya ina fatan fahimta ka a samu kana da awar salafi amma ubanka baya jin daɗinka da za a nemi ba da shaida ba don tausayin iyaye ba a ce tsakanin shi da Allah zai ba da shaida zai ce maka Allah wani da kai ne ina fatan fahimta karka yadda ƙoka ta cewa ne Allah ne kyauta ballantana har su zubar da hawaye ina fatan kwanci wannan abu wani ya sa uwar shi kuka ya fi so goma ya sa uban shi kuka ya sa shi yaje gidan 'yan sanda wallahi ku gyara ya mutane ku gyara wannan lamari din suna da haƙƙi akan mai tsawo mai nauyi amma bari ka girma kai aure kai ma ka haye ba tukuna ka gani ka san hidimar da ake yi kuma ko ba su yi batun da Allah ne ce amma muna da zaɓi ne sai dai bi kawai Allah samu dace to wannan mutumi saboda tsanda sai tar da yara ga 'ya'yan suna kuka yi ta zagauna ma wani ta zagauna ta zagauna ayya sai hauna suna ihu suna kuka an fahimta yawwa inda kadabi fastai kaza ana wannan halin sai datta wannan guda biyu suka farka fashari ba gabu kahuma suka sha nonansu su Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtiga'a wajhika ya Allah idan na aikata haka ne dan neman yardarka fa farrij anna ma nahnu fihi Allah ka bude mana daga halin da muke ciki min hadhihi sakhara na wannan falalan dutse ne zo dode mana kofa fan farajat shay'an nan da nan dutsen kowa sai ya bude dan kadan la yasta'i'un al-khuruj min sai ba za su iya fita daga wannan budewar ba yanzu wannan ya zama wali kenan yanzu kawai abu ɗaya kawai ya ba ma iya ne fuskar ce abin ba kawai shine yanzu ya yi wani aiki ne ce Allah ka taimaka sai Allah sa mai ne sai duwan gurur kawai sai dan matsa haka to amma ba su iya fita ba ina ba tan fanci wannan abin to amma kan kuma ta ce in kuntu fa'altu zalika ibtiga a wajhika ma'ana neman yarda ka kyakkyawa aniya ba yayi wannan dan a faɗa bane ya wani hidima ne saboda Allah maɗaukakin sarki saboda biya ga Allah na biyu ya ce wa ƙalil akharu ɗayan kuma sai yake cewa Allahumma in kun inka innahu kana li ibnatu amin ya Allah ya lamar yake ya kasance ina da wata yar baffana ibnatu amin yar barfana kanat ahabbun nas ilayya ta kasance ita ce wadda na fuso cikin mutane ahabbun nas ilayya ita ce wadda na fuso cikin mutane wafi riwayatin autura yake cewa kanat kuntu uhibbuha na kasance ina son ta ka ashaddi ma yuhibbu rijalu nisa fiye da yadda mazaje suke son mata wato yana son ta so yayi over faradtuha ala nafsi sai ce sai neme ta akan kanta ta bashi kanta famtana atmini to wannan tana da imani sai ta kiyarda ina fata famtana at ta kiyarda hatta alammat biha sanatun min sinina har sai da wato wani fari daga cikin farori da aka yi ya dandana mata kuda ya shafe ta ya same ta shine alama biha ai asabaha sanatun jadab kun fahimta sai da wato fatara da wahalhalun zamani suka taso wannan yarinya a gaba kuma ga ta da imanin ta fa faja'at miran sai ta zo mashi ta zo min inji shi kenan faɗaitawa ishirin da mi'ati dinar sai na ba ta dinari ɗari da ashirin ka ji don Allah ba zai iya auren ta ba gaba ɗaya da abin da yake ƙasa da haka amma da yake shaidan mugu ne sai zuga shi ba ta yi zina da ita madan ya aure ta kuma ala an ta ba ta wani dina 120 ala an ta khalli baini wa baina nafsiha akan ta ta kebe tsakanin ita da shi fa fa'alat ba yadda ta iya wannan baiwa Allah sai ta aikata abin da yace hatta idza qadartu alaiha mutum yake sai da ya sami iko akan ta wa fi riwayatin atura sai ce falamma qa'adtu baina rijlaiha lokacin da ya tsuguna tsakankanin kafafuwanta an gama komai aka ce duk sai da rufe ƙofofi ko ina da ina ƙala sai wani yarinya ta ce ittaqillaha bawan Allah kai tsoron Allah wala tafuddal khatama illa bi haqqihi kar ka bude rufi in ba da haƙƙinsa ba ko kuma kar ka sanya zobe in ba da haƙƙinsa ba tana shara kan me kenan wato kar ka keta mata alfarma in ba da aure ba haƙƙi shi ne mene shi ne ɗaurin aure ɗin mana ba fa ta haƙi ba ne ya sa da ita ɗin amma abu matakin da shari'a ta tsara shi kenan fansarabtu anha ya ce sai kauce daga wannan mata wahiya a habbun nasu ilayya alhalin ita ce yadda ya fi cikin mutane wato ita ce matar ko mutumin da ya fi so duk a duniya gaba ɗaya wa taraktu zahaban ladhi a'taituha ya ce kuma sai bar mata zinaren da ya ba ta dinari goma sha biyu ɗari da ashirin ɗin nan ya ce allahumma in kun tufaltu zalika ga a waje hika ya allah idan na aikata ka dan neman yardarka ne faffaruj anna ma na hannu fihi allah ka yaye mana abin da muke ciki famfarajat sakhara sai wannan dutse ya bude ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha sai dai duk da haka ba za su samu damar fita daga wannan kogo da ke ciki ba shi ma wannan kaga zama kenan ya zama wali wancan ya nemi kusanci da Allah da tawassuli da mene aikin da'a da yau iyayensa wannan kuma ya nemi kusanci zuwa ya nemi tawassuli zuwa ga Allah da mene barin saban Allah to haka kai ma za ka riƙon Allah ya Allah kasancewa ban taɓa zina ba ban taɓa ta maka ba Allah ka bani mace ta gari za ka yi wannan abun Allah zai baka Allah ka ta ban taɓa kaza ba Allah wannan kwangilan saka ba Allah ka fito min da haƙƙina ko kuma Allah ka wa nasara barin yin zunubi idan ka bari dan Allah za ka yi roƙon Allah da abin nan ɗin sai cewa ƙalar salisu na ukun sai ke cewa Allahumma nista ajartu ujara ya Allah na ɗauki ‘yan ƙwadugo su ne ujara jam'i na mene ajiyar yawa wa ɗaitum ajarahum na ba su ladansu da suka gama aiki gaira rajulin wahidin sai dai mutum ɗaya tarakan ladhi lahu ya bar nashi wanda haba ya tafi watakila ya fi shi kenan fasammartu ajarahum sai na renan masa wannan kudin ladan aikinsa ɗin shi ne sammartu a tasmir shi ne developing yan gare na shi haka yadan sai mai awaki da tantabaru aka dai ana ɗan abin nan hatta ka surat minhul amwal har ya zama dukiya ta yawaita daga cin wannan ladan mai wala da bai wuce dubu biyu ba amma gashi kuma an tare na shayi ya zama wani abu fa ja'ani ba'da hirin bayan wani lokaci can sai zo min wa qala ce ya abdullahi kai bawan Allah addi ilayya ajali ka dawo min da kudi na ladana kudin kwadugo na wa qultu ce kullama tara kulluma tara min ajalika duk fa abin da kake gani a nan wajen wannan gonar daga cikin ladanka ne min al-ibil wal baqar wal ganam wa raqiq na raquma da shanu da busashi da bayi duka cikin kudin aikin ka ne wa qala sai ce ya abdullah ya kai bawon Allah la tastahzi bihi karka min isgilanci mana ya mutumin da ke da kuɗi bai wuce dubu takwas ba bayan yan shekaru jinsa ya zama miliyoyin kuɗi kai dai ɗauko dubu takwas ina ka bani ita ba ina fatan fahimta fa qultu sai nace shi la astahzi'uka ba izgilinci nake maka ba kayan ka ne renin maka zuwa ka amma wannan yayi kokari fa wai cin wannan ne fa kokari ne ne take cin duniya kenan eh kai shi sa kun ga musa kaga wannan yana suna da ƙarfi fa banu isra'ila fe da mu ba na tace ni shugaba me ya fi ƙarfin hali ko wato wajen bujirewa shaidan mai mata ya fi ko? Allahu akbar wato shi wacce mai ƴaƴa da suke kuka ba kone da ba ku san ƴaƴa ba ko yara suna suna ta kuka kafa shi ba suna ihu ba ba ba ba ba ni fa ko haram ce ba zai ɗebo ba su fa ba ma halas ba fa Allahu akbar wato kowanne ne kawai a fagen shi kawai ya kai kwalkwalwa kawai shi gina abin shi haka kowane ababin da yake ya kai kwalkwalwa gaskiya kai ka san dan adam da kuɗi musamman banu isra'ila wanda ce to ai allaji ko mu yake da shi a ce a ban maka dubu goma ko taka ta koma miliyan kaza kuma kai kai wahalar renon kuɗin fa mutum zai kwashe ko sai na ko na gode bi a ce ya ce mai ba shi kuma shaɗan da ma aka zo wannan gaba kuma ya riga ya gama ta Allah kiyaye Allah rasiri to wallahul musta'an sai ce fa akhadahu kullahu wannan bawon Allah sai kwashe dukiyar kaf fastaqahu ya kora dukiyar da raƙuman da bayin da waye duka falam yatruk minhu shay'an bai bar ko zabuwa ko kai bai bari ba duka ba abin da ya bari ba ai ko na godiya ce yayi ko yace Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtiga a wajhika ya Allah idan na kasance na aikata ka dan nimir daka ne fafruj anna ma nahnu fi ka bude mana halin da muke ciki fanfarajata sakhara sai wannan dutse ya bude fa kharaju yamshuna sai ga sun fito suna ta tafiya abin su ba tare da matsala ba muttafaqun alaihi bukhari musu fitar da wannan hadisi din jama'an fahimta ko ka kuma ta muna babin kyautata aniya ne ku duba yadda aniya wa'annan mutane ta kai su wa'annan matsayi na da su yin addu'a Allah ya amsa masu sannan ana nuna mana duk girman aiki mu sa aniyar Allah madaukakin sarki kun ga duk wannan ayyukan da suka yi da muke ta jinjinawa idan da sun yi ba don Allah ba da ba amfanin komai a wajensu da ya zama su wahala kawai da asara shi sa mai kwadi da abin da ya mi musa kyakkyawa aniya a cikinsa ala samu dace kuma wannan shine hadisin karshe a wannan babi na na wannan babi babu ikhlas insha Allah ta'ala kuma kasa din ya cika zamu ja burki anan sai Allah kai mako na gaba insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته